بسم الله الرحمن الرحيم
babu ya kumu an imamul imamu an yamin al-imami babin cewa idan mutum ɗaya zai salla tare da liman to sai ya tsaya daga ɓangaren dama na liman daura da shi ba sai ya koma baya da shi ba a'a daura da shi daidai wanda za su tsaya na'am idza kana sulayni idan dai su biyu ne za su yi sallar
haddathana sulayman ibn harbin qala haddathana shubatu an al-hakami qala sami'tu sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma
an kaf- ya kaba daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara yadda a gare su Na'am.
qala Abdullahi bin Abbas yace bitu fi bait khalati maimunata na kwana ɗakin halata ‘yar uwar mahaifiyata ita ce mai tuna maimuna matar manzo sallallahu alaihi wasallama fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-isha'a manzon Allah ya sallar isha a masallaci thumma jaa sannan ya dawo ɗakin maimuna fasalla arba raka'atin ya yi sallah raka'a hudu da shigowarsa sai ya sallah raka'a hudu thumma nama sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci
ثم قام sannan ya tashi فجئت sai na zo wato ya tashi daga baccin ya alwala ya harama da sallah نعم fajitu na zo in ji abdullahi abbasin قمت عن يساره sai na tsaya daga ɓarinsa na hagu فجعلني عن sai ya يمينه jawo ni ya jawo da ni dama da shi
فصلى خمس ركعات manzo Allah ya salla rakawo'i biyar ثم صلى ركعتين sannan kuma ya raka'a ta salla raka'a biyu wato raka'a summa nama sannan kuma ya bace نعم حتى سمعت غديده har sai da na ji minsharinsa baccin da ya sai da na ji minsharinsa او قال غديده ko cewa ya haɗi da hudu dai ma'ana ɗaya ne min shari ثم خرج الى الصلاه sannan kuma aka zo aka sanar da shi za a yi sallar asuba ya fita ya sallar ba tare da ya sake alwala ba saboda yana daga hususiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa baccin sa baya warware alwala ne ne yake faɗa a hadisi tabbatacce tanamu ainaya wala yanamu qalbi
باب اذا قام الرجل عن يسار الامام babu idan wanda yake namiji ya tsaya daga ɓarin hagu na liman حوله الامام الى neman يمينه ya juyo da shi zuwa ɓangaren dama.
لم تفسد To صلاتهما Wannan aiki ba zai hukunta a ce sallar limamin ko sallar mamun da aka juyo da shi ɓangaren dama ta ɓaci ba.
حدثنا احمد قال حدثنا ابو Wato وائل wannan shi ne masabar mafi yawan malamai.
Mm.
Imam Ahmad yake ai duk mamuman da yake duk wani mamu da yake shi kaɗai ya yi sallah daga a hangun ɗin liman to sallarsa ta ɓaci. inji imamu ahmad shi yasa wajen sahu a sallah masabar hanabilawa kamar ta fi matsawa Ah, wajen su ba daidai bane kai sallah a gaban liman Ah, ba daidai bane in kai kadai ne za ka bi liman ka tsaya daga hagun ɗinsa kowane ɗaya daga cikin wannan abu biyu zai iya hukunta ko zai iya sabauta a kai sallar ka ta ɓaci to
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد الرزق بن سعيد عن محرمة بن سليمان عن قريب مولى بن ya عباس taɓa daga kuraibu barara abdullahi abbasin عن ابن عباس ya رضي taɓa daga الله ɗan عنهما abbasin Allah ya ƙara yadda a gare su قال ya ce نمت عند ɗan ميمونة abbasin ya ce na yi bacci wajen halata maimuna والنبي صلى الله عليه وسلم عندها tilkan Tilkan lailata lailata.
lali manzala sallallahu alaihi wasallam zai kwana a ɗakin ta ne a wannan daren فتوضأ manzala ya yi alwala ثم قام يصلي sannan ya tashi yana sallah فقمت عن ɗan يساره abbasin ya ce sai ni ma na je ne alwala na zo na tsaya daga ɓarinsa na hagu فأخذني manzala ya kama ni ya فجعلني عن mai da ni dama يمينه da shi فصلى ثلاث ya عشرة sallah ركعة raka a goma sha uku ثم نام sannan ya yi bacci حتى har ya نفخ min shari وكان إذا نام da za a نفخ kasance sau da yawa in yana bacci yakan yi min shari ثم أتاه sannan mai المؤذن kiran sallah ya zo masa فخرج ya fita ya yi فصلى wa mutane sallar asuba ولم ba tare da يتوضأ ya sake alwala ba Kala amrun amru ya ce
fahaddastu bihi bukairan na zanta da bukarar da abdullahi ashajju da wannan hadisin faqala ya ce haddathani quraibu bi zalika ni ma kuraibu ya faɗa min yadda ka ji ɗin nan
babun idza lam yawil imamu an ya umma babu idan liman bai niyyar ya limanci ba thumma jaa qaumun fa sannan wasu ammahum.
mutane suka zo ya musu limanci Mm, to sallar ta inganta mm, ma'ana idan mutum ya shiga sallah ba da niyyar limanci ba amma da cikin sallah sai wasu suka zo suka bi shi to sallar ta inganta mm.
cewa ai da farko bai niyyar limanci ba bai hukunta a ce ya sallar ta ɓaci gare shi ko gare su ba
حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم مم.
عن ايوب عن عبد الله بن سعيد sai ibn jubair An an abihi.
abihi ah, an ibn abbas ya karbo wato shi abdullahi bin sa'id ibn jubair ya karbo daga mahaifinsa shine sa'id ibn jubair Ah, Ala.
wato wanda yake hajjaju ya kashe shi a shekara ta 95 ya karbo daga abdullahi bin abbas kala abdullahi bin abbas yace بيت عند na kwana خالتي gurin halata فقام النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya tashi yana yin يصلي sallah da daddare فقمت ni أصلي ma na معه tashi yana yin sallah tare da shi فقمت عن sai ya يساري tsaya daga barinsa na hagu فأخذ sai ya برأسي kama kaina فأقامني عن يمينه ya dai- ya tsaye da ni daga damansa
باب إذا أول الإمام a babu idan liman ya tsawaita karatu a sallah وكان للرجل حاجة ya zama wani a cikin masu binsa yana da wata bukata فخرج فصلى da da ya ga limamin ya tsawaita karatu kawai sai ya zare jikinsa ya je ya tasa sallar domin ya حدثنا hukuncin sallarsa
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله مم.
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم cewa mu'az ibn jabalin ya kasance yana sallah wato wannan hadisin yana cikin rubaiyat نعم hadisan da yake tsakanin Buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne cewa Mu'adh bin Jabal ne Allah ya kare da gare shi ya kasance da yin sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar Isha
ثم يرجع sannan ya koma unguwarsu فيؤم قومه ya wa mutanen unguwarsu limanci a sallar Isha din
قال yace wato shi Wa- unguwar tasu a Bani Sani mata ne نعم Bani Sani mata نعم wato wannan hadisi hujja ce ga shafi'awa da hanabilawa نعم da suka ce sallar mai farilla bayan mai nafila ta inganta نعم kamar yadda sallar mai nafila ke inganta bayan mai farilla نعم shi dai cewa mai nafila ya koyi da mai farilla ko malikawa ma sun yarda cewa sallarsa ta inganta amma abin da malikawa da hanafiyawa suke gani shine cewa ba daidai ba ne mai sallar farilla ya koyi da wanda shi nafila yake نعم قال yace وحدثني محمد بن بشار ah, قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قal na ji jabir ibn abdullahi yace كان معاذ بن جبل mu'azu bin يصلي مع النبي jabalin ya صلى الله عليه kasance وسلم.
wato wancan isnadin ya fi wannan ulu dan wancan isnadin tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne a wannan kuwa mutum biyar ne ga mamadu rasharin ga gundaro mamadu da jafarin ga shubatu ga amru ga jabiru ba kamar wancan ba da yake mutum hudu daga muslim sai shubatu sai amru sai jabiru to نعم kana mu'azu bin jabalin Mm.
jabiru bin abdullahi ya ce mu'azu bin jabalin ya kasance يصلي مع النبي yana yin صلى sallah الله tare da عليه annabi وسلم.
sallallahu alaihi wasallama ثم يرجع sannan ya koma unguwarsu فيؤم ga mutanen قومه unguwarsu limanci فصلى العشاء ya yi sallar isha wata dare فقرأ بالبقرة da- wato da ya sai ya karanta surar bakara فانصرف الرجل wani mutum da yake bayansa sai yake sallar فكأن معاذا ka- تناول kai- منه kamar kai ka ce mu'azu ya taba shi cewa kawai kana sallar cikin jama'a ka ce za ka ware kai kaɗai kai sallar
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم sai wannan labarin abin da ya faru ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallama فقال sai ya ce فتان فتان فتان wato shi ma'azu ne yadda na sa'i ya ruwaito ce wallahi in gari ya waye sai na faɗa wa manzo abin da kai kana cikin gun mutane mutane ana sallah da kai ka ce kai za ka ware a kai za za za za ka ware shikenan da gari ya waye idan ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira mutumin nan ya tambaye shi kai ya kana sallah bayan liman ka ce zaka ware sai ce ya rasulullah yini ne ina aiki ina ɗebo ruwa na zo an fara sallah na shiga masallaci ya fara ya ya kama surar bakara na gaba zan iya jurewa ba na gaji na yi na aiki shi yasa na na zare jikina na je ni sallata ni kadai a wani bangaren manzo Allah ya ce da mu'azu fattanu fattanu fattanu wannan abin da kake yi rigima ce rigima ce rigima ce ya zaka ce zaka karanta bakara a sallah da kake tare da mutane salasa ne raya Salasa ne raya.
sun uku manzo Allah yana faɗa cewa wani abin da kake rigima ce bai daidai ba bai daidai ba au qala ko cewa ya fatinan, fatinan, fatinan fatinan fatinan.
fatinan kai dai mai son ka jawo mutane rigima ne kai mai so ka jawo mutane rigima ne kai mai son ka jawo mutane rigima ne wa amarahu bi surataini yace in zai wa mutane limanci ya ringa karanta surori biyu min awsadil mufassali daga tsakiyar mufassal wajen malamai da yawa tsakiyar mufassal yana farawa daga abasa wata walle zuwa waruhe Mm.
domin shi ake kira awsatul mufassal wato aka ce zaɓi sura biyu a tsakanin nan ya ringa karanta wa mutane
qala amrun amru ya ce la afazuhuma ban kiyaye surar da aka faɗa ba yadda ya zo a ruwa sulaiman bana daga amurin manzala ya ce ka karanta wa shamsu wa ruhaha da sabbi hisbarabika al'ala to a wata ruwa kuwa manzala cewa ya da shi ka karanta wa ɗariki da wa shamsu wa ruhaha ashe bai wadatar da kai ba to wata ruwayar ka karanta sabbi hisbarabika al'ala da wa shamsu wa ruhaha ai su wadatar da kai to babu tahfifil imam fil qiyami babin cewa mutum a liman ya tsaka ya sauƙaƙa a wajen tsayuwa kai ya ce zai doguwar tsayuwa da jama'a wa itmamur ruku'i was sujudi tare ko da cewa ya tsaya ya ga ya cika ruku'u ya cika sujjada
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا na ji kaisu kaisu na abi hazimi wanda wasu malaman suke cewa shi kadai ne a cikin tabi'ai ya ga duk mutum goma nan da manzon Allah ya yi musu albishir da aljanna famudirikul ashirati qaisun yu'lamu yanda shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a Misbahur Rawi نعم a cikin tabi'ai akwai wanda ya riski mutum goma da annabi mutane goma da annabi ya musu albishir da aljanna nan qaisun abi hazim ne kadai aka san haka amma wasu malaman tarihin suka ce da ja shi din ma ba dukan su ya gani ba qala qaisun abi hazim yace abalani abu أخبرني أبو Mas'ud." abu مسعود masud al-ansari shine kwatun amrin ya bani labari أن رجلا cewa قال wani mutum ya ce والله يا رسول الله na rantse da Allah ya rasulullahi إني لا أتأخر عن الصلاة الغداة ni nakan samu jinkirin zuwa sallar asuba من أجل فلان saboda wani مما يدل بنا saboda yana tsoita karatu gare mu
وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في mai موقف ruwayar abu masud al-ansari yace ban taɓa ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bacin rai ba minhu yawma daga bacin ran da ya nuna a wannan ranar
ثم قال sannan manzon Allah ya ce إن منكم منف- منفرين a cikin ku ana samun masu son su zautatar da mutane Mm.
mutane koyaushe kokari ake a haɗa kansu a jawo kansu ga addini amma in kace za ka tsananta musu a addini sai ya zama ka zautata su
فأيكم ما صلى بالناس kowanne ne a cikin ku yi wa mutane sallah فليتجوز to ya takaita sallar kai ya ce zai doguwa فإن فيهم الضعيف dan a cikin su akan samu wanda yake rarrauna والكبير akan samu wanda yake tsawo wanda doguwar tsayuwa za ta wahalshe shi وذا الحاجة akan samu wanda yake ya sa wata bukata a gaba Allah Allah yake a gaba sallar ya tafi ga bukatarsa
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء a babu cewa in mutum zai salla ga kansa ba mutane ne za su koyi da shi ba ya iya tsawaitawa duk yanda yake so ya iya tsawaita sallarsa duk yanda yake so
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا صلى أحدكم للناس idan ɗayan ku zai wa mutane sallah فليخفف ko sauƙaƙa kada ya ce zai tsawaita فإن فيهم الضعيف akan samu rauna a cikin su والسقيم akan samu marasa lafiya والكبير akan samu tsohon وإذا صلى أحدكم لنفسه a yarwayar imamu muslim da ya ruwaito ta wata fuskar wato akan sami yaro karami dabara ne kuma a tasar ruwayar ya kara cewa manzo ya ce akan sami mai ciki a cikin su ko mai shayar da nono a wata ruwayar ma ta dabara ne ya ce akan samu mai- matafi to وإذا صلى أحدكم idan ɗayan ku لنفسه ya sallah ga kansa shi kaɗai ne yake sallarsa ba wani ne zai koyi da shi ba فليطول ما to yana شاء da dama ya tsawaita sallah duk irin yanda yake so
باب من شكا إمامه a إذا nan طول wajen shafi'awa suka ce ya iya tsawaitawa ko da wakati zai fita malikawa ko suka ce a a da wasu da yawa daga shafi'awa suka ce a a ba ya tsawaita yadda wakati zai fita ba shi yasa idan wakaci ya ƙware ai ba daidai ba ne ya ce zai karanta dogon su don wasu ma da yawa cikin malikawa abin da suka faɗa shine ai in wakaci ya ƙware da a ce ya yi sallar da karanta sura amma kuma haka ɗin ya bayi zuwa cewa wani abu a sallar tasa a wajen lokaci ne ko a ce ma raka a farko bai iya kawo ta ba sai bayan fitar lokaci to ya kyale ma sura in ya so don a ce ya samu ya yi sallar a- a wakaci ya kyale ma karanta surar in ya karanta fatiha kawai ya ruku don ya samu dai ya tabbatar ya yi sallah a wakaci to
باب من شكا إمامه إذا طول babu wanda ya kai ƙarin limaminsa idan liman ya zama yana tsawaita karatu ko yana وقال tsawaita sallah وقال أبو أسيد abu usaidi ya ce wato a shi ne malik ɗan rabi'a mutumin madina wanda ake danganawa ga bani sa'id
طولت بنا يا بني wato ya ce da ɗansa munziru shi munziru yana yin limanci ga mutane har uban nan nasa shi yasa ne yake nuna mana tun a zamanin sahabbai ma akan samu dan da yake wa ubansa limanci yace shi abu usaid yace da ɗansa munzuru ɗana wannan karatu da kai kai mana dogon karatu ko wannan sallah ka tsawaita mana wannan hadisin wanda wanda yake mankofi wanda buhari ya kawo shi mu'allaki a nan to ibnu abi shaybata ya ruwaito shi da isnadinsa cikakke wato abubakar ibn abi shaybata abdullahi abdullahi ibn abi shaybata ya ruwaito shi da isnadin cikakke نعم abdullahi ibn abi shaybata yana cikin malaman bukhari نعم ya wafati 235 wato ya riga buhari wafati da shekaru 21 to haddathana muhammad ibn yusuf نعم قال حدثنا haddathana sufyan سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن ابي مسعود قال abu mas'ud al-ansari yace قال رجل wani mutum ya ce يا رسول ya الله rasulallahi اني لا اتاخر عن الصلاه ni وجري nakan yi jinkirin zuwa sallar asuba مما يديل بنا فلان saboda irin yadda wane yake cewa sai ya karatu dogo a ciki a cikin sallar a, asuba فغرب رسول الله صلى الله mun عليه Allah da ya ji وسلم wannan magana daga wannan bawan Allah sai ya nuna ransa ya ɓaci ما رايته غرب في موضع Abu Masud al-Ansari ya ce ban taɓa ganin manzon Allah ya nuna fushi ba a wani waje كان اشد غربا منه da- a, wanda yake ya fi tsananin fushi fiye da irin wanda manzon Allah ya nuna a wannan rana ثم قال sannan manzon Allah ya ce يا ايها الناس ya ku jama'a ان منكم منافرين ana samun masu zautatar da bayin Allah a cikinku ومن اما الناس wanda wa mutane limanci فليتجوز to ya takaita kai yace zai yi doguwar sallah فان خلفه الضعيفه dan ana samun rarrauna a bayansa ana والكبيره kan samu tsoho a bayansa وذا الحادث ko wanda yake akwai wata bukata da take gabansa
حدثنا آدم بن أبي إياس Mm.
قال حدثنا شعبة قال حدثنا وحارب بن دفار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بنا بنا dinari haini wani mutum ya taho da raƙumansa guda biyu da yake ɗebo ruwa a kai
wa ajana hallailu alhali dare ya riga ya yi duhu wa faka mu'azan yusalli sai dace da mu'azu yana sallar isha fataraka na bihahu ya ƙyale raƙuman nan nasa na ban ruwa wa qabala ila mu'azin ya fuskanci mu'azu ya zo don ya sallah tare da mu'azu fakara bi suratul baqarati mu'azu sai ya karanta surar bakara a raka'a ta farko aw an-nisa'i ko ko suratul nisa'i fan talaqa ar-rajulu mutumin sai ya tafiyarsa ya ku- ya- ya- ya- ya- ya yanke bin da yake wa mu'azu wa balagahu anna mu'azan nala minhu a sai aka faɗa wa mu'azu kaga abin da wani ne ai da kai dogon surar nan shi kawai sai ya kyale kai ko ba waje ɗaya ya karasa sallarsa sai mu'azu ya ce ku rabu da shi ai ban san abin da yake ya ya faɗi magana da irin haka sai shi mutumin nan ya sami labarin abin da mu'azu ya faɗa a haƙƙinsa fatin nabiyyi sallallahu sai alaihi ya wa je wajen sallam annabi sallallahu alaihi wasallama fa shaka ya ilayhi kai masa mu'azan ƙarar mu'azu qala an-nabiy sallallahu annabi alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'az kai mu'azu a fatanun so anka suke ka jefa mutane a cikin rigima aw a fatinun ko ah, kai mai son jefa mutane ne a rigima ya faɗa masa har sau uku falaula sallaita bi sabbihi rabbikal me a'la zai hana in za ka yi mutane limanci ka karanta sulis barbikal ala wa shamsu ko wa shamsu duhaha, ruhaha wal layli ko wa idha laili yaghsha, idha ga sha fa innahu yusalli wara'aka al-kabir domin lamarin da sha nan tsoho ta iya bi ka sallah والضعيف ko wanda yake rarrauna وذو الحاجة ko wanda yake da wata bukata a gabansa أعتقد في الحديث a shubatu yake ina zato haka aka faɗa a hadisi
تابعه سعيد بن مسروق Mm.
ومسعر والشيباني Sayyidun Masruq in ma don su bayar da sauri.
نعم Da kuma Misaro da Shaibani duk sun masa mutaba.
قال أمر Amr ibn Dinari yace وعبيد الله بن مكسم da wani lamin mai kisani Wa Abu Zubairi.
Zubairi عن جابر daga Jabir ibn Abdullahi قرأ معاذ في Ma'azin da Jabari البقرة ya karanta a sallar Isha ya karanta surar Bakara وتابعه الأعمش ya mashi ya masa mutaba عن محارب daga Muharibu ce wa- bai ayyana wata sura ba ce.
نعم
wannan dai wato a ciki akwai wata ƙarin hujja ga shafi'awa don shafi'awa suna ganin daidai ne ka fara sallah bayan liman amma a ƙarshe ka zare jikinka ka ƙarasa sallah ka kai kadai in wani dalili ya samu ba lallai ne sai ka bi shi har ƙarshe ba نعم amma malikawa suna ganin a a in kai haka sallar ka ta baci نعم domin bin liman yana cikin abubuwa guda bakwai da suke faɗa cewa inda aka fara dole a cika نعم صلاة ثم صوم واعتكاف وحج واعتمار والتواف وسابعها اتمام واجبات تمام بالشروع ولا خلاف وقادوها بلا عذر معيد وقادوا ما سواها لا يخاف to
باب الإيجاز باب الإيجاز yasa في so a الصلاة wajen shafi'awa magana koyi da liman tana da matuƙar sauƙi نعم dan a wajen su ta yi ka fara sallah kai kaɗai in ka ga liman yana yi ka ka haɗa sallar ka da tasa ba sai ka koma ka faro tun farko ba Eh, ka ka- ka haɗa taka da tasa haka nan ka iya fara sallah tare da liman ka ga abin ba zai ma ba ka ware ka ƙarasa kas kayan ka kai kaɗai ya sa su shafiyawa a nan wato sun fi kowa kowane ma- masaba sauƙaƙawa to malikawa suka ce dubbin ba za ta yi ba dibbin ba za ta yi ba ba ta yi ka fara sallah kai kaɗai ka ce kuma za ka haɗa ta da sallar wani ba haka a ka ce kai za ka bi shi haka nan ba za ta yi ka fara sallah ba liman ka ce a'a ba za ka dawo ka ƙarasa kai kaɗai ba to باب الإيجاز في الصلاة babu takaitawa a sallah وإكمالها amma fa tare da cewa a takaita din a cika ba wai a takaita wanda zai zamo ba a cika sallah ba
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال Anas ibn Malik yace كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الصلاة manzo Allah ya kasance yana takaita sallah ويكملها amma fa da aka ce yana takaita ta ba wai yana barin cika ta ba a'a yana cika ta
babu man ahabba salata inda buka yusabi babu wanda yana cikin sallah ya je a cikin masu koyi da shi a baya akwai wanda take tare da yaro ga yaron ya fashe mata da kuka wannan yasa ya sauƙaƙe sallah
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace اني لا اقوم في الصلاه ni nakan tashi in fara sallah اريد ان اطول ina da niyyar بها cewa in tsawaita karatu a ciki فاسمع بكاء صبي amma ina cikin sallah sai in ji yaro ya fashe da kuka a bayana فاتجوز في sai in صلاتي takaita sallatawa كراهيه ان اشك على dan امي ba na son a ce na wahal da al'umma da uwarsa ina so ba na son a wahal da uwarsa
تابعه بشر بن بكير Mm.
وابن المبارك وبقيه عن shi yasa ibnu الاوزاعي abi shaybata ya rawaito daga ibnu sabit cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata sallah ya karanta a raka'a ta farko kamar aya 60 sai ya ji wani yaro yana kuka shi yasa a raka'a ta biyu da ya tashi aya uku kadai ya karanta ya rubuta da ya jana yana kuka kawai zai aya uku ya rufu eh haka ibnu abishe bata ya ruwaito da ibnu sabit to mm.
حدثنا خالد بن tabi أبي abu بكر.
shirin bakarin وابن المبارك وبقيته عن الأوزاعي حدثنا علي بن خالدين تو قال هذا- حدثنا سليمان بن بلال مم.
قال حدثنا شريف بن عبد الله مم.
قال سمعت انس بن مالك يقول naji ana sauna malik yana cewa ما صليت وراء امام قد ban taɓa yin sallah ba bayan wani liman da ɗai wanda yake ya fi sauƙaƙa sallar ولا اتم kuma gashi mafi cikawa ya cika ta amma kuma ya sauƙaƙa من النبي fiye صلى kama الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam وان كان lamarin da sha'anin manzo Allah yakan ji kukan yaro ويخفف ya sauƙaƙa sallar ya rage tsawon sallar مخافه ان تفتن امه an don tsoron kada uwarsa hankalinta ya tashi
حدثنا علي بن wato عبد wannan الله hadisin shi ma yana cikin ruba'iyatul buhari yana cikin ruba'iyatul buhari to حدثنا علي بن عبد الله نعم.
قال حدثنا يزيد بن زريع مم.
قال حدثنا سعيد مم.
قال حدثنا قتادة قتادة مم.
أن أنس بن مالك حدثه ana sun bayani ke masa hadisi أن النبي صلى الله cewa عليه manzala وسلم sallallahu alaihi قال wasallam kala ya ce إني لأدخل في الصلاة ni nakan fara sallah وأنا أريد alhali ina nufin tsawaita ta فأسمع بكاء amma ina cikin sallah sai in ji yaro yana kuka فأتجول sai in takaita sallah ta مما أعلم saboda na san من شدة وجه cewa الذي uwarsa كان tana cikin بكائه.
tashin hankali saboda kukan yaro uwar da da ya fashe da kuka ai tana cikin wani hali
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce اني لا ادخل nakan في shiga صلاتي sallah فاريد turi da ادالتها dalata ina nufin cewa in tsawaita ta فاسمع بكاء amma kuma sai in ji yaro yana kuka sai in فاتجوز takaita sallar مما اعلم saboda abin da na من sani شدة da وجه cewa الذي uwarsa كان tana cikin بكائه.
damuwa saboda kukan da yake وقال موسى A- a- Musa bin Ismail Tabu Zaki yace حدثنا عفان قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن- عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kamar matanin nan da ya gabata babin idan Bawo la sallah la summa amma qauma babin idan mutum ya fara sallah tare da liman amma kuma daga baya ya koma gida ya je wa mutane limanci حدثنا سليمان بن حرب باب النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال Jabir ibn Abdullahi yace كان معاذ mazin يصلي مع ibn النبي Yasir صلى yana الله عليه sallah tare وسلم da manzo sallallahu alaihi wasallam ثم ياتي sannan ya قومه je gida فيصلي بهم yau mutane limanci yau mutanen ugonsu limanci
باب من اسمع الناس تكبير الامام babu wato wanda ya ji da mutane wato malikawa da shafiyawa suka ce eh, malikawa da hanafiyawa suka ce wannan hadisi ko da yake tabbatacce ne amma dole a ɗauke shi bisa cewa sallar da mu'azu yake bayan manzo ta nafila ce نعم in ya zo gida ne yake ta farilla Na'am.
wadda yake yi tare da mutanensa نعم amma shafi'awa suka ce yo mu'azu me yasa zai bar farilla tare da manzo sallallahu alaihi wasallam dan ya zo gida ya farilla tare da mutanensa ai ba haka bane نعم to نعم babu man asma'a nasa takbirar imami babu wanda ya ji da mutane kabbaran liman wato kamar lada ne kenan asali dai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani abu da ake kira lada ne sahabbai suna jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akan samu wani wakaci wanda zai zama wani dalili ya sa ko mutane sun yawa ko abin da ya kama da haka to a samu wani iji da mutanen da suke nesa kabbarar manzo sallallahu alaihi wasallam
حدثنا مسدد مم.
قال حدثنا عبد الله بن داوود قال حدثنا العبش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت sai ce لما مرض النبي صلى الله Aisha عليه ta ce wa'azin وسلم da manzo Allah ya rashin lafiya مرضه الذي مات rashin فيه lafiyar su da ciki ce ya koma ga ubangiji أتاه يؤذنه بالصلاة sai Bilal ya zo yana sanar da shi da sallah
فقال manzo Allah ya ce مروا أبا بكر kuma ta ba فليصلي.
bakare wa mutane sallah قلت Aisha ta ce إن أبا بكر ai ababakar رجل عسيف mutum ne mai yawan damuwa إن يقوم مقامك da ya ga ya tsaya matsayinka sai يبكي ya ta kuka فلا يقدر على القراءة ba zai iya yin karatu ba wato wannan gashi da sharaɗin da jawabin duk murari'ai ne amma tare da haka jawabin ba a yi masa jazma ba a wannan a wannan a wannan ruwa نعم yarke نعم to aka ce me yasa ba a yi masa jazma ba aka ce a an masa jazma amma an bi wata lugga ce wadda take nuna cewa fi'ili mutalli a yi masa jazma da kaddarawa ba da shafe harafin illa ba نعم kamar baitin alam ya ci ka wal alba'u tulma bima la qad labunu bani ziyadi alam ya ci ka akai jazma da kaddarawa ba alam ya ci ka ba نعم to wasu kuma suka ce a wannan yana daga cewa abin da yake wato ja- ga shi dai jawabin نعم ga shi dai sharaɗin ya zo murari amma tare da haka aka yi rafa'anci mur'a jawab Eh, wa wa ba'a da marin rafukan jaza hasan wa rafuhu ba'a da murari'in wa'an نعم wanda ibn al-wadi yake faɗa warrafu fi jawabi ma rara akal na'am idza quda'atil lil fabadal warrafu fi jawabi ma rara akal to wannan yana cikin jawabin inda yake kalilin da inda aka yi rafa'a a jawabin murari
قال yace مروا أبا بكر na ce ku ce ababakar فليصلي yau mutane sallah وقلت مثله na sake maimaita wasu arsulala ai abubakar bai tsananin damuwa ce مم.
in ya tsaya matsayinka ba zai iya ji da mutane ba.
فقال في الثالثة Manzo Allah ya faɗa a mara ta uku, Awar Rabi'a ko a mara ta hudu, إن كنا صاحب kukan يوسف mutanen annabi Yusuf ne, kuna son abu amma sai ku ta ɓoyewa.
مروا أبا بكر Ku mace Ababakar فليصلي ya yi wa mutane sallah.
فصلى Sai na Bakar ya sallah, وخرج النبي صلى ana الله عليه ya وسلم fito, هذا بين الرجلين ana jin jiki yana tafiya tsakanin mutum biyu, wato Kani da an- Sayyidina Abbas da Sayyidina Ali.
كاني انظر اليه Kai ka ce ina dubansa, يخط برجليه الارض yana jan ƙasa da ƙafafunsa.
فلما راه ابو Kai بكر da Sayyidina Bakar ga manzo ya doso, ذهب يتاخر sai tafi zai ja da baya ya kyale manzan Allah ya tsaya inda ya saba tsayawa.
فاشار اليه manzo Allah ya nuna masa ان صلي ya kai sallah فتاخر ابو بكر sai رضي na الله bakar عنه dan ja baya kaɗan وقعد النبي annabi صلى sallallahu الله عليه alaihi wasallam ya وسلم zauna الى kusa da جنبه shi وابو بكر يسمع الناس alhali sai na bakar التكبير yana ji da mutane kamar barin manzo sallallahu alaihi wasallam
تابعه محاضر عن الاعمش
alhamdulillah babu rajulu la tamu bil iman